أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta juma'a a yau muna 25 ga watan rabi'u thani hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da sha bakwai ga watan goma shekara ta dubu da da ashirin biyar miladiya Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka a nan masjidu abubakar bin siddiq radiyallahu ta'ala anhu da ke nan unguwar ibrahim bako a nan cikin garin bauchi domin ci gaba da darasi a cikin littafi na addurusu muhimma li'ammatin umma na babban malami fadilatu sheik abdulaziz bin abdullahi bin baz rahimahullahu ta'ala wadda za mu darasi na bakwai yau insha Allah ta'ala kuma za mu tashi kan darasi na goma sha shida Allah ta'ala ya samu dace malam ya ce addarasu sadisu ashara darasi na goma sha shida shi ne atta'addubu bil adabil islamiyya wato ladabtuwa da wasu daga cikin laduban musulunci wancan darasin mun karanta darasi na goma sha biyar a tahalli bil akhlaqil mashru'ati li kulli muslim kamar wannan darasin zai zama cikamako ne na wancan darasin da muka karanta na goma sha biyar shine malam yace at-ta'addubu bil adabil islamiyya wato ɗabi'antuwa da wasu daga cilla duba na musulunci wa min ha daga ciki akwai assalam yaɗa sallama idan ka gamu da ɗan uwanka ka yi mishi sallama wannan wato ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'u na musulmi shine duk inda ya gamu da ɗan uwansa zai mishi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana cewa daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi akwai idza laqitahu fasallim alayhi idan ka gamu da ɗan uwanka musulmi ka yi mishi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa sahabbai yace da shi yace da su wallahi lan tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba har sai kun yi imani wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku taba yin imani ba har sai kun kaunaci junan ku ma'ana in kuna son aljanna to ku yi imani shi ko imani in kuna so ya samu gare ku to ku so junan ku kaunaci junan ku sai manzo Allah ya ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum shin bana nuna muku wani abu wanda in kun yi shi za ku kaunaci junan ku ku so junan ku ba idan kuna son aljanna ku imani idan kuna son imani ku so junanku to ga wani abin da kuma zai taimaka muku wajen son junanku har ku samu imani har ku samu aljanna shine afshu salama bainakum manzo Allah ya ce ku yada sallama tsakaninku idan ka ga mun dan uwanka ka yi mishi sallama shi ma kuma na daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi akwai raddu salam in ya maka sallama ka amsa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yawan yada sallama Allah subhanahu wataala cikin Qur'ani ya koyar da mu yaɗa sallama in za mu shiga gida Allah ya ce ai sallama fa idza daqaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha wannan dabi'a ce ta musulunci hasali ma har gidan aljanna Allah ya nuna mana cewa 'yan aljanna a gidan aljanna za su dinga yaɗa sallama tsakaninsu mala'iku za su dinga shigowa suna ma 'yan aljanna sallama su ma 'yan aljanna suna sallama a tsakaninsu Allah yana cewa innal ladhina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im da'awahum fiha subhanakallahum wa tahiyyatuhum fiha salam gaisuwa 'yan aljanna a cikin gidan aljanna shine aminci mala'iku ma sun shigo abin da za su dinga cewa da su kenan والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار حاصل ما duk ɗan aljanna in sun zo shiga aljanna mala'ikun da ke bakin kofar gidan aljanna in sun bude musu kofa sai sun fare musu sallama kafin su ci hatta idza ja'uha siqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin kaga suna zuwa za su fara ce da su amincin Allah ya tabbata gare ku ku shiga aljanna kuna masu dawama cikin gidan aljanna Allah ka sanya mu cikin su da haka malam yace shine assalam sannan wal bishasha al bishasha ko bashashatul waje shine sakin fuska shine bishasha kaza mai sakin fuska mai kazal kazal da mutane mai yawan murmushi da sakin fuska wannan dabi'a ce ta musulmi ba a so musulmi ya zama mai yawan daure fuska kullum an gan shi ba rahama a fuskansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabinsa Jabir la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akaka bi wajhin falik karka raina aikin alheri ko mi kashin sa koda kuwa a ce ka fuskanci dan uwanka ne da fuska sakakkiyar fuska in kaga dan uwanka ka sake fuska kai dariya kai murmushi sahabi Jabir yana cewa ma ra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qattu illa tabassam manzo Allah bai taba gani na mu haɗa ido da shi ba ba ce sai ya sake mun murmushi sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda haka sakin fuska wannan wato hali ne daga cikin halayen musulmi wal aklu bil yamini washurbu biha cin abinci da hannun dama da sha da hannun dama wannan ita ma ɗabi'a ce ta musulmi musulmi baya cin abinci da hannun hagu baya sha da hannun hagu wannan kuskure ne kaga mutum musulmi ya ɗauki kofin shayi da hannun dama ya riko biredi da hannun hagu ko ya ɗauki kofin kunu da hannun dama ya riko kosai da hannun hagu wannan ba ɗabi'a musulmi ba ne wannan ya saba wajibi ne duk abin da za ka kai bakinka na ci ko na sha ka kai shi da hannun dama ba hannun hagu ba wannan dole ne dole ne saboda haka wajibi ne mutum mai shan shayi da biredi ya ɗau shayinsa ya kurɓa ya ajiye ɗau biredinsa ya ci da hannun dama amma ba a mu'amala da hannun hagu wajen ci ko wajen sha wannan ba daidai bane wannan kuskure ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'kulu wa la tashrabu bishimali fa inna ash-shaytana ya'kulu wa yashrabu bishimal manzo Allah ya ce kar ku ci da hannun hagu kar ku sha da hannun hagu shaydan shi ke ci da hagu shi ke sha da hagu da kar ku koyi da shaydan kada ku yi koyi da shidar in za ku ci ku ci da dama in za ku sha ku sha da hannun dama hasali ma shi musulmi duk abin da zai ana so ya fara da hannunsa na dama kamar yadda na Aisha radiyallahu ta'ala da take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu tayammunu fi tanqulihi wa tarjulihi wa tahurihi wa fi sha'nihi kullihi Allah sallallahu alaihi wasallam farawa da dama yana burge shi duk abin da zai yi da dama yana burge shi wajen fitar da ɗolihi wajen sa takalminsa ya fara da hannun dama wata rajuli hakanan wajen taji kansa ɓangaren dama yake farawa wa tsuhurihi hakanan tsarkinsa kai wa fi sha'anihi kullihi komai nashi in zai yi to da dama yake farawa sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa tasmiyatu inda libtida sannan sanda za a fara cin abinci ayi bismillah ambaci sunan Allah walhamdu inda alfarati sannan kuma idan an gama cin abincin ayi godiya ma Allah wannan shine ɗabi'an cin abinci na farko dai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma Abdullahi dan Abbas Abdullahi ibn Abbas sun ci abinci tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ga yana yawo da hannunsa a cikin kwano ya kai hannunsa can ya kai can ya kai can manzo Allah sai ce da shi ya gula ya kai dan karamin yaro in zaka ci abinci samin laha ka ambaci sunan Allah a karan farko na biyu wa kulbi yaminika in za ka ci ka ci da hannunka na dama na uku wa kulbin mayalika ka ci gabanka karka isa zuwa ƙarshen kwano ya zama na gabanka kake ci har ka tafi zuwa gaban wani ko da kuwa kai ɗaya ne kake cin abinci bayi daga cikin ɗabi'a hannunka ya dinga yawo a cikin kwanan abinci can da can can da can shine yau kulmin ma ya leka ka ci abin da yake gabanka ka ci gabanka sannan in za a fara ambaci sunan Allah bayan an gama kuma ayi godiya ma Allah ka ce alhamdulillah sannan wajen bismillah yanzu a fara cin abinci da yawan mutane suna kawo bid'a a ciki bid'a kuma shine idan ya zo ya zo na sai ce bismillahir rahmanir rahim wannan bid'a ce in ya idar da cin abinci sai ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan bid'a ce abinda aka karantar da kai in ka in da ka fara cin abinci ka ce bismillah in ka idar da cin abinci ka ce alhamdulillah muna ganewa ko wani zai ce bismillahir rahmanir rahim din ne bid'a a'a ba ita ce bid'a alhamdulillahi rabbil alamin ne ita ce bid'a a'a ba ita ce bid'a ba amma ajiye su a inda ba ajiye su ba wannan ita ce bid'a mun gane ko kayi su a inda ba a saka ba wannan shine bid'a bismillahir rahmanir rahim akwai inda ake yi in zaka fara karatun alqur'ani ai zaka ce bismillahir rahmanir rahim ne ko in ka zo karatun fatiha zaka ce ne alhamdulillahi rabbil alamin amma a nan ba a saka ba in kana so ka gane haka kamar misali da siga da yaji wanne ne ba a ce babu wanda ba a ce a cikin zugo amma ai kowa da muhallinsa yanzu idan na ɗauko kunu cikin kofi sai na sa masa yaji cokali ɗaya kunin zai shawo ba zai shawo ba idan na ɗauko shinkafa da mai sai na sa mata siga sai na ci sai na gauraye shinkafa da mai da siga shinkafa za ta ciyu ba za ta ciyu amma inda zan dauki kowanne in mai da shi muhallinsa sai zama ya yi daidai so a shi lokacin da na ɗeba yaji na sa a cikin kunu ɓarna na yi lokacin da na ɗebo siga na sa ta a shinkafa na yi ɓarna to wannan shi ne in kana so ka gane bidi'a kar ka ce me ya laifi din na yi kaza a in ka sa shi a inda ba a sa shi ba ka yi ɓarna ka yi bidi'a kamar misali a ce bayan sallah sai aka ce ka yi tasbihi 33 tahmidi 33 kabbara 33 ka cika da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu hamdu wa la kulli shay'in qadir da kazo sai kai tasbihi 150 kai alhamdulillah 150 kai wallahu akbar 150 kaga dai suna Allah ka ambata ko amma sai a ce maka kai bid'a mai dalili saboda nan ga iya adadin da aka ce ka tsaya saboda kai wajen cin abinci ka ce bismillah in an gama ka ce alhamdulillah annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a hadisi yana cewa inna allaha la yarda 'ala al-'abdi an ya'kula al-akalata fa yahmadahu 'alayha aw yashraba ash-sharbata fa yahmadahu 'alayha Allah yakan yadda da bawa idan ya ci abinci ya masa godiya ko ya sha abin sha ya mishi godiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gama cin abinci sai ce alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa jinjina da yabo da godiya su tabbata ga Allah da ya ciyar da ni wannan abincin ya azulta ni da shi ba tare da wata dabara daga wajena ko karfi daga gona ba manzo Allah ya ce duk zunubin da yi kafin cin abincin nan Allah ya yafe mishi Allah ya gafarta masa Allah ka ba mu iko walhamdu ba'da al-abas idan mutum ya yi attishawa to ya ce alhamdulillah ya yi godiya ma Allah nan ma abin da ake cewa shi ne alhamdulillah wa tashmitul aqisi idha hamidallah sannan a gaida mai attishawa in yayi godiya ma Allah manzo Allah ya karantar da mu idan mutum ya yi attishawa ya ce alhamdulillah kai na kusa da shi sai ka ce da shi yarhamukallah Allah ya maka rahama shi kuma sai ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum ba irin yadda wasu ke cewa wai ghafarallahu lana wa lakum ko ya ghafirullahu lana wa lakum ba ba haka ba wannan riwaya ce mai rauni riwaya ingantacciya sai ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum wasu na cewa wai makafarai ne ake ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum wannan ba daidai bane ya hadikumullah Allah ya shirye da ku wa yuslihu balakum ya gyara muku yanayinku da halinku da ɗabi'unku wa iyadatul marid da zuwa gaida mara lafiya manzo Allah ya faɗa mana cewa duk mutumin da ya tafi gaida mara lafiya mala'ika zai kira shi ya ce an tibta wa baba mamshaka wa tabawwata min aljannati manzila eh ka ji daɗi kan Allah ya sa ma tafiyar kan nan da kai albarka kuma ya baka masauki a gidan aljanna saboda haka duk wanda ya je gaida mara lafiya yana kan hanyar gidan aljanna in an je gaida mara lafiya a zauna a yi mishi addu'a ayi as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yashfiyaka ai shi kafa bakwai addu'an gaida mara lafiya kenan ba yadda da aje a zauna kaga ga mara lafiya na kunci akan gado a asibiti wani ya zo gaida mara lafiya maimakon ya mishi addu'a ya wuce eh wani ma sai ya fara hargi ƙara hargi tsawo mara lafiyar lissafi sai ƙara masa nauyin ciwo sai kalli gadon da mara lafiyar yake kwance ya ce oh Allah sarki anan kanin babanmu ya mutu kayan shi wannan zuwa gaida mara lafiyarsa tsakani da Allah ya kyauta da kyauta ba yaya mutum yana nan yana ganin gashi nan akan boda tsakanin duniya da lahira kuma kana ƙara karkatar da shi cewa ba kai lahira ba za ka wuce sai zauna ya ce a iya sani na ce kaɗi ko Allah rayuwa kenan a iya sani na fa iya wanda na sani suka mutu a ɗakin nan sun kai mutum uku ba ka kyauta ba eh ba ka kyauta ba ko kuma ɗabi'an mata idan rashin lafiyarsa ya yi tsanani su zauna su dinga kuka ana ɗaura hannu aka wannan duka kuskure ne duka kuskure ne illa iyaka idan an fahimci alamar mutuwa ta bayyana a fuskarsa sai Allah kana masa kalmar la ilaha illallah ba jijjiga shi ake ana wani karka mutu wani karka mutu ba la dai da za ku jijjiga shi in dai mala'ikan ya riga ya iso la tafiya ne ko ya za ku ya tafi abin da za shi ne a dinga lakkana masa kalmar la ilaha illallah in Allah ya ɗaga shi shikenan eh idan kuma Allah ya ga dama ya karɓi ransa waye sai dawo da shi ba wanda ya sai dawo da shi Allah ya sa mu gama lafiya sannan wattiba'ul jana'iz lis-salati wad-dafni da kuma wato bin gawa raka gawa domin a masa sallah kuma a binne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya raka gawa har aka yi mishi sallah to yana da kiradi daya kiradi daya kamar girman dutsen Uhud a matsayin lada wanda ya raka gawa har aka binne shi yana da kiradi biyu to jama'a wato fa'idan musulunci na cewa ka je ka raka gawa da yawan mutane ba su gane meye dalilin da ya sa musulunci ya karantar da mu a raka gawa da yawa wato shi raka gawa fa'ida mafi girma fa'idan ana so da tabbatu ne akan ka kai wanda ka raka shi ba shi wanda ka rakan ba shi wanda ka rakan za ka raka shi ka mishi addu'a kai da ka raka shi fa'ida da ake so ka ɗauka shi ne kai ka ɗauki wa'azi cewa fa ba mamaki sati ɗaya ko biyu da suka wuce shi ma wane ya rako wasu ne yau ga shi an rako shi ashe abu ne mai sauƙi kai ma zuwa an jima a rako ka muna ganewa ko so wa'azi ake so a ɗauka amma yanzu kaga mutane mutuwa ba ta zama musu wa'azi haka ne ko ba ka ba yanzu mutuwa ba ta zama mutane wa'azi eh idan barawo zai yi sata da me ake tsoratar da shi kada ya sata ba mutuwa ba to ya je bakin inda mutuwan take a bakin inda mutuwan take ya sace wayan wani to ai na za masa wa'azi wani ba inda za mai wa'azi ya gani babu saboda haka a cikin makabarta an je binne mamaci zai gaji ana jama'a kowa ya hattara da wayansa haka ake yi saboda wani wai yana ganin wannan dandazon jama'an da za a samu wajen binne gawan wani shi kuma fursa ce gare shi ta ya saci wayar wani abinda zai kai shi kenan satan waya cikin makabarta saboda haka mutuwa yanzu ba ta zama ma mutane wa'azi eh hatta ihu da kwalala na mutuwa da musulunci ya haramta a dinga kuka ana faɗi ana tashi da nema da mutuwan yake tasiri a zukatan mutane har suka yi wannan gulwi amma yanzu fa suwaye ba su ga mutuwan nama ba mata ba ne to in kun tafi binne gawa can ku dawo daga binne gawan su kuma sun daura tukunya lamba goma kan ku dawo sun daura tukunya lamba goma saboda haka yanzu an zo an haɗu an manta ma da maganan nan gidan mutuwa ne matan sun zo sun haɗu wacce ki yi wanke-wanke wacce ki yi tsintan shinkafa wacce ki yi gyaran kayan miya wacce ki yi kaza wacce ki yi kaza yanzu ana ƙoƙarin ya za a yi a haɗa kai a kai da shinkafa mudu talatin wannan kuma kuskure ne kuskure ne eh saboda haka da an ce an yi mutuwa a gida kaza shikenan kawai sai duka mata anguwa su tattare kowa da tattare ta gida za a je a yi girki wanda sunna inda sunna ta karantar da mu shine gidan da aka yi mutuwa ba cin abinci ake zuwa yi gidan ba dafa abinci ake aka yi musu wanda ta ce sunna in an yi mutuwa a gida ba zuwa cin abinci gidan ake yi ba a'a ku ne za ku dafa abinci ku kai musu abinda manzo Allah ya faɗa masahabbai kenan isna'u li ali ja'far ta'ama faqad atahum ma yushghiluhum manzo Allah ya ce ku dafa abinci ku kai gidan ali ja'far saboda mutuwan da mai gidan ya ja'far bin abi talib ku dafa abinci ku kai musu domin abinda zai shagaltar da su ma daga girki ya zo musu ma'ana wai ana so a nuna maka wai saboda yadda zafin mutuwa ke shiga zuciyar mutane har yakan ma shagaltar da su ma daga yin girki ikon Allah amma yanzu ba saboda haka yanzu kan ba gidan mutuwa ma kan da ka san gidan biki haka aka mai da shi in akwai gidan da aka yi mutuwa yanzu anan to kowane matashi dan son banza yana jiran an jima karfe bakwai da rabi takwas ɗaya ji an shimfiɗa tabarma an zauna za a kawo kuru da kosai zai gama can an jima bayan sallan azahar zai sake dawowa za a kawo shinkafa da mai da yaji saboda haka tura wacin gida ake a cewa matan mai da isa ba a ƙaru in an zauna ɗin kuma wallahi ba a tuna mamacin mamantawa da shi ake yi taɗin duniya kudin ake yi da gulmace-gulmace ballantana ma taɗin duniya ma yanzu ina gaya maka tun a hanyar makabata ma ba taɗin mutuwa ake yi ba taɗin duniya ake yi balle ma an tafi makabata ana isawa ne zai ga yawwa wani dama na jima ina neman kaza mu haɗa biyu kaza sai su kama hanya su ta can wannan ma su kama hanya su ta can wannan ma su kama hanya su ta can iya waɗanda suke tsayuwa akan gawan suwaye iyalansa sauran fa kowa ya kama gabansa kowa ya kama gaban shi Allah Allah ka samu dace shi yasa ka ga wato idan mutum zai makansa faɗa to tun wani ya yi ƙoƙari ya yi makansa tanadi kai da kanka din baka da wani wanda kake da garantin bayan ka mutu zai yi sustaining yi maka addu'a baka da shi baka da shi kawai ka yi makanka aiki ka kara maganka kawai ka nisanci duk wani abin da Allah baya so don ka tanadar makanka haske a cikin kabarin ka tun kana rayu in ka samu ɗa ko mata ko dan uwa ko wani aboki ya maka addu'a sai zama nurun alalo amma karka tafi ba komai wallahi karka je ba komai akwai matsala Allah ya sa mu kikkiawan tafiya sannan malam yace wal adabul mashru' wal adabu shar'iyyati inda dukhulil masjid da ladduba na shari'a yayin shiga masallaci a shiga da kafan dama yayi addu'a bismillah a'udhu bi izzatillah wa qudratihi min sharri bismillah أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك sannan a shiga da kafan dama sannan in an shigo masallaci ba a zama sai an yi nafila wannan nafilan kuma koda a lokacin da aka hana yin nafila ne in ka shigo masallaci za ka nafila don a wannan in dai ka shigo masallaci za ka zauna to kafin ka zauna wannan nafilan tahiyatul masjid din dole ne farilla ne dan manzo Allah cewa idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atayn aw almanzil ko kuma laduba na shiga gida kar ka shiga gida hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha har sai kayi sallama ka nemi izini wal khuruj minhuma da duba na fita daga gida da kuma fita daga masallaci in za ka fita daga masallaci ka fita da kafan hagu a ce Allahumma inni as'aluka min fadlika in za ka fita daga gida ka fita da kafan hagu sannan kuma ka yi addu'a bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وعند السفر da ladduba na tafiya in kawo kan abin hawa kai addu'a alhamdulillahi alladhi subhanallahi subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم أنت الولي في السفر والخليفة في الأهل اللهم هون علينا سفرنا وطئ أنا بعده اللهم إني إنا نعوذ بك أو إني أعوذ بك إنك كديني اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنزل وسوء المنقلب في الأهل والمال da sauran addu'o'i wanda zamu gansu a cikin hisnul muslim wa ma'al walidaini da kuma ladduba tare da iyaye a kyautata musu ayi musu biyayya wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uf karka ce ma iyayenka tir ka ce kash ni kai kai wala tanharhuma karka yi musu tsawa wa qul lahumu qawlan karima ka faɗa musu magana mai daɗi mai magana ta karamci واخفض لهما جناح الذل من الرحمه كشين فدا musu fukafukai na rahama sannan wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira kai musu addu'a ka roka musu rahman Allah sawa'un suna rayu ko bayan sun mutu wal aqaribi wal jiran da kula da laduban musulunci wajen mu'amala da makwabta da ƴan uwa sada zumunci kenan إيه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره كاغا أساد زمنتي كما كيوتتاوا مقبتنك والكبار لجرم ومنيا والصغار لتوسع مكانام من ذا الله يأتي ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقف كبيرنا wanda baya tausayin na ƙasa baya girmama na sama to bai tare da mu wattahannu'atu wattahanni'atu bil maulud idan an yi ma mutum haihuwa ka taya shi murna ka yi mishi addu'a a ce barakallahu laka fil mawhubi laka wa shakalta al wahiba wa rizqta birhu wa balagha ashqa ka yi mishi addu'a ka taya shi murna sannan wattabriku bi zawaj idan mutum yayi aure ka taya shi murna ka roka mishi albarka a ce barakallahu laka wa baraka alaikuma jama'a bai da kuma fi kai wata aziyatu fil musa in mutum ya gamu da musiba ka je ka masa jaji an masa rasuwa ka masa ta'aziyya wata matsala ta same shi ya yi hatsari gida ya yi gobara ko wani abu ka je ka yi mishi jaje wa ghairi zalika da makamantan haka min adabil islamiyya na duban musulunci fil labsi wajen sa tufafi ka sa da sunan Allah ka kuma yi addu'a sannan kuma ka fara da ɓangaren dama walhal da kuma wajen cirewa walinti'al da kuma wajen saka takalmi a darsu sabiyo ashara darasi na goma sha bakwai malam ya ce a tahziru min shirki wa anwa'il ma'asi gargaɗi game da shirka da kuma sauran nau'ukan zunubi da nau'uka na sabon Allah alhazar wa tahziru min shirki wa anwa'il ma'asi malam ya ce gargaɗi da jan kunni da kuma taka tsantsan game da shirka da kuma sauran nau'uka na sabon Allah wa min ha daga ciki akwai as-sab'ul mubiqat ay al-muhlikat laifuka guda bakwai masu halakar da bawa wahiya na farko shine ash-shirku billah yi ma Allah tarayya yi ma Allah shirka wanda shi wannan mun karanta shi tun a darasin farko yi ma Allah shirka babban laifi ne jama'a Allah ya tsare mu daga shirka idan mun bibidar da sunmu na farko mun koma mun yi tadabburi za mu ga duk bayanan da muka yi akan shirka da na ƙuƙukanta wasu da kuma sihiri wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq da kashe ran da Allah ya haramta sai da gaskiya wa aklu riba da cin riba wa aklu malil yatimi da cin dukiyar maraya wa tawalli yawm zahf da juyawa gudu ranar yaki ran da aka gamu da kafirai mutum ya tsorata ya gudu wannan shi ma babban laifi ne in aka yi mubaraza da kafirai dole ka yi gaba da gaba da su in sun kashe ka kayi shahada in ka kashe suka samu ganima wa qazful muhsanatil ghafilatil mu'minat da kuma yin kazafi ma kan wato katangaggun mata wanda suka rafkana ga komai na duniya suka koma zuwa ga Allah mu'minai shine misali abinda mutane suke ka gama ce da hijabi da niqabi ka ce oh jibeta sai ka ce ba mu santa ba ana ishara ce zuwa ga cewa yai kamar ba ya iska ba ko wannan kazafi ne a ka'idan an kama ka za a maka bulala tamanin in ba yi maka nan duniya ba to mala'iku za su maka alahira eh mala'iku za su maka alahira wannan kuskure ne kuskure ne ce eh mun sani yadda ka san wannan masu hijabi masu niqabin nan ai ka bari kawai abin sai wanda ya gani mana kazafi kake yi to duk wata mai hijabi da niqabi tana da haƙƙi akan karan tashin alkiyama 80 80 su adadin su ai ku kaga ai abin da yawa musulunci ya koyar da mu kiyaye harshe ka kiyaye harshen ka eh kiyaye harshe wa min hada ga cikin manyan laifuka akwai uqul walidaini saba ma iyaye bijiri ma iyaye wa qati'atul rahim da yanke zumunta wa shahadatu zur da shaidan zur wal aymanul kadhiba da rantsarantsan ƙarya rantsuwa akan ƙarya wa ida'ul jar da cutar da makwabci wa zulmun nasi fid dima da zaluntar mutane wajen jini zub da jinin mutane ka kashe wani ko ka saru wani ko ka cake shi da wani makami wal amwal da dukiyoyinsu cin dukiyar mutum bisa zalunci wal a'rab da cin mutuncinsa wa shirbul muskir da shan kayan maye wa la'ibul qimar da caca wa huwal maisir shine caca kenan wal ghiba da yin giban mutane cin naman mutane wan namima da yawo da annamimanci daukan magana daga can akai can wa ghairu zalika mimma nahallahu anhu azza wa jal mimma nahallahu azza wa jal anhu da makamantan haka cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya hara aw rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama ko kuma manzansa annabi tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya haramta Allah ka ba mu ikon nisantarsu abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين